ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله حديثنا اليوم عن ساعة ولحظة حاسمة لا تتكرر سيمر بها كل منا شاء أم أبى إنها ساعة الموت والانتقال من الحياة الدنيا إلى الآخرة قال الله جل في علاه كل نفس ذائقة الموت فالموت نهاية كل مخلوق كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول فساعة الموت لا يستطيع أحد منا كائنا من كان أن يؤخرها عن نفسه أو غيره ولو لساعة حتى يتدارك ما فاته ويصحح من أوضاعه قال الله جل جلاله فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي تأخذهم بغتة وهم في جدالهم وخصامهم في معترك الحياة لا يتوقعونها ولا يحسبون لها حسابا فإذا هم منتهون كل على حالة التي هو عليها لا يملك أن يوصي لمن بعده ولا أن يرجع إلى أهله فيوصيهم بما فيه فيوصيهم بما فيه مصالحه وإنقاذ نفسه وهذا إنذار لأهل الغفلة الذين غفلوا عن الموت وشغلتهم الدنيا عن تذكره ففاجأهم الموت فلا يسعفهم الوقت ليصلحوا ما يمكن إصلاحه فالموت لا ينبغي أن يستبضعه منا أحد فلا أحد يعلم موعد رحيله من الدنيا وليس بعد الموت من عمل ولا توبة ولا استدراك شيء ولا تصحيح وضع سبحان الله إذا نزل الموت لا يستطيع الواحد منا أن يتكلم بكلمة فكيف إلى فعل يحتاج إلى زمان طويل من أداء الواجبات ورد المظالم واختيار التس... واختيار التوصية من بين سائر الكلمات فإن الحاجة في وقت الموت إلى التوصية أمس والتنكير في التوصية للتعميم فلا يقدر على توصية ما ولو كانت بكلمة يسيرة ولأن التوصية قد تحصل بالإشارة فالعاجز عنها عاجز عن غيرها قال تعالى ولا إلى أهلهم يرجعون بيان لشدة الحاجة إلى التوسية لأن من يرجو الوصول إلى أهله قد يمسك عن الوصية لعدم الحاجة إليها فإذا لم يستطع مع الحاجة دل على غاية الشدة وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فسؤال الرجعة في الآية ليس خاصا بالكافر بل يعم كل مفرط فيخبر الله تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله وشاهد قبح أعماله فيطلب الرجعة إلى الدنيا لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها وإنما ذلك كما قال تعالى لعلي أعمل صالحا فيما تركت من العمل وفرطت في جنب الله كلا أي فلا رجعة له ولا إمهال فقد قضى الله تعالى أنهم إليها لا يرجعون إنها أي مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا كلمة هو قائلها أي مجرد قول باللسان لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أي حاجز بين الدنيا والآخرة وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعون ويعذب العاصون من ابتداء موتهم واستقرارهم في قبورهم إلى يوم يبعثون فليعدوا له عدة فليعدوا له عدته وليأخذوا له أهبته ففكر يا عبد الله في هذه الساعة وقد حيل بينك وبين شهوتك ومحابك وانقطعت عنك فرصة الأعمال الصالحة وهجمت عليك الشدائد العظام ووقعت في الأفطال الجسام فناديت عند ذلك نادما رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فلم يجب نداؤك ولم تعط ساعة واحدة تتوب فيها إلى الله تعالى وتسترضيه فليكن يا عبد الله هذا النداء رب ارجعون على بالك طالما أنت على قيد الحياة لا تغفل عنه أبدا فإنه إذا باشر القلب أحدث فيه خوفا شديدا فحصلت بعون الله تعالى التقوى وانخلع العبد من المعاصي وبادر بالصالحات ساعة الأجل وقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فالآجال لا مجال فيها للتعجيل فهي محتومة محددة موقوتة فكل غافل فيها فكل غافل ومفرط يندم عند الاحتضار ندما لا يجدي ولا ويسأل أن يطال في عمره ويسأل أن يطال في عمره ولو بشيء يسير ليستدرك ما فاته لكن هيهات هيهات وكان ما كان وأتى ما أتى وكل بحسب تفطيره ومحتضر يفيق إفاقة وينتبه انتباها لا يدركه من حوله انتباها لا يوصف ويقلق قلقا لا لا يتصور ويتلهف حسرة على زمنه الماضي ويتمنى لو ترك كي يتدارك ما فاته بإعلان توبة لعلي تنقذه ولعلها تنقذه ومن عذاب الله تخلصه ولكن هيهات هيهات لقد فرط في زمن العمل وتساهل في فترة الزرع مع أن النذير قد جاءه والتحذير وطول الأمل والخضوع لإبليس حال بينه وبين التوبة وسرعة الأوبة والرجعة ولو استشعر العاقل وهو في أوان عافيته تلك الساعة لحصل كل مقصود ونال كل مطلوب فطالما نعلم أن سنندم على ما فرطنا في جنب الله وأننا سنتحسر على ذنوبنا فلماذا لا نبادر بالتوبة والأعمال قبل الفوات ونستعد له غاية الاستعداد وقد أحسن القائل أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح صاه من حبر حيل طائر الدهر الصدوح سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح بين عيني كل حي علم الموت يلوح كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح كل نطاح من الدهر يه له يوم نطوح نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتموتن ولو لتموتن ولو حملت ما حمر نوح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله لقد أحسن القائل أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح صاح منه برحيل طائر الدهر الصلوح سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح بين عيني كل حي علم الموت يلوح كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح كل نطاح من الدهر يهو له يوم نطوح نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح عباد الله علينا أن نستعد للموت حق الاستعداد وأن نصحى من هذه الغفلة ونفيق من هذه الغفوة وقد نبهنا الله تعالى بقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون فالآيات فيها النذر فالآيات فيها النذر والحسرة من الظالم عند اقتراب الموت ورؤية العذاب تتابعت في القرآن الكريم كما قال تعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرج من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فيا له من مرأى ومنظر فظيع وصعب شنيع بظهور الندم العظيم والحزن الذي لا يضاهيه حزن على ما سلف يا لعظم تعبير القرآن يا لعظم تعبير القرآن يقولون هل إلى مرد من سبيل أي هل لنا من طريق أو حيلة حتى نرجع إلى الدنيا لنعمل غير الذي كنا نعمل طلب محال أن يتحقق أجارنا الله وإياكم من ذلك فأدم أيها المسلم التفكر في الموت واجعل تحت ناظريك النار وستراها عيانا ينقلع منها القلب فأنت أيها المؤمن موقن باليوم الآخر وتعلم أنه حق لا مرية فيه فتيقظ قبل أن يفاجئك هول الموت فتيقظ قبل أن يفاجئك هول الموت وسكرته ويحل بك ألم الفوت وحسرته وتوضع في حفرة إما أن تكون منيرة أو مظلمة إن هناك من الناس يا عباد الله من لا يحب ذكر الموت ولا ذكر القلوب إن هناك من الناس يا عباد الله من لا يحب ذكر الموت ولا ذكر القبور وذاك وربي من تلبيس إبليس حتى يعيش في غفلة لذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات فلا يعبثن بك الشيطان يا عبد الله فالقبر لا بد أن تأتيه شئت أم أبيت فلا تخدع نفسك ولا تغض الطرف عن حقيقة لا بد أن تكون ماثلة أمام عينيك وقد أحسن القائل نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية طفل الملوك هنا كطفل الحاشية ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية أعمالنا تعلي وتخفض شأننا وحسابنا بالحق يوم الغاشية حور وأنهار وقصور عالية وجهنم تسلى ونار حامية فاختل لنفسك ما تحب وتبتغي ما دام يومك والليالي باقية وغدا مصيرك لا تراجع بعده إما جنان الخلد وإما الهاوية bayan haka ya ku bayin Allah hudubar mu ta yau daga wannan masallaci mai albarka masjidul imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar lauda kwatas a nan cikin garin Bauchi a wannan rana ta juma'a wanda yake 24 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 24 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya hudubar mu ta yau tana magana ne akan wani lokaci da yanayi wanda yake zuwa ma kowa sau ɗaya kuma baya maimaituwa kuma kowa daga cikinmu zai gamu da wannan lokaci kuma wannan lokaci zai biyo ta kansa yana so ko baya so wannan lokaci shine lokacin mutuwa lokacin barin duniya lokacin da mutum zai tashi daga wannan duniyar ya koma zuwa lahira Allah madaukakin sarki yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut Allah yana cewa dukkan mai rai zai ɗanɗana mutuwa babu wanda ba zai mutu ba mutuwa kuma ita ce ƙarshen dukkanin wani mahaluki ya ku bayin Allah duk yadda mutum rayuwarsa ta yi tsawo watan wata rana za a ɗauko shi akan kafaɗin mutane a kai shi makabarta a binne shi babu kuma wanda zai tsallake wasu ajalinsu ya riga ya iso wasu kuma ajalinsu yana kai Allah ka samu gama lafiya lokacin mutuwa ya ku bayin Allah babu wani daga cikinmu kowane ne shi da zai iya jinkirta lokacin mutuwa daga lokacinta a kansa ko a waninsa ko da kuwa ya ƙara ma kansa ko ma waninsa wani lokaci ne takaitacce ballantana har ya samu damar riskar abin da ya kubuce masa ya gyara abin da ya bata Allah maɗaukakin sarki yana cewa idan mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikinku fala yastabi'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un kana cikin tafiya watakila za ka yi tafiya daga nan garin zuwa wani gari za ka yi tafiya daga unguwan nan zuwa wata unguwa ka tashi daga gida za ka tafi kasuwa mai yiwuwa a hanya ajalinka zai cin maka mai yiwuwa a can inda za ka je ajalinka zai cin maka Allah ya ce fala yastabi'una tawsiyatan babu daman komawa gida kai wasiya babu daman kiran waya kai wasiya wala ila ahlihim yarji'un Allah ba zai bari shi ka dawo gida kafin a dauki ranka ba a inda kake a inda ajalinka ya cin maka anan Allah ta'ala zai turo mala'iku su dauki ranka shikenan kuma rayuwar ta zo karshe mutuwa za ta dauki mutane bag ta tambaye ba ba aune ba tsammani a daidai lokacin da mutane suke cikin jayayya da husuma da cece kuce akan rayuwarsu ta duniya ana ta saye da sayarwa ana saya ana sayarwa ana neman kuɗi ana neman duniya ana kokarin gina gidaje ana kokarin tara manyan motoci ana kokarin sayen sabbin kayayyakin sawa ana kokarin tara duniya a daidai wannan lokacin mutuwa za ta zo ta ɗauke mutane babu kuma wanda ya isa ya hana ta daidai lokacin da mutane ba su ma kawo labarin mutuwa ba su ma kawo lissafin mutuwa ba sa ma sanya ta a cikin lissafinsu kawai sai ga nan ƙarshensu ya zo saboda haka kowa mutuwa za ta ɗauke shi a yanayin da ta same shi baya iya mallaka ma kansa ba kuma za a bashi dama ya koma yayi wasiya ma waɗanda suke bayansa na zuriyarsa da matansa da iyalansa domin su yi masa wani abu wanda zai zama maslaha a gare shi a cikin kabarinsa ba saboda haka tun kana raye ka gyara ma kanka ka shimfiɗa ma kanka ka yi ma kanka tanadi domin in ta zo Allah ta'ala ba zai baka lokacin gyarawa ba da haka ya ku yan uwa wannan jan hankali ne da gargaɗi ga waɗanda suka gafala suka rafkana game da sha'anin mutuwa har ya zama cewa mutuwa wato rayuwar duniya ta shagaltar da su game da tunanin mutuwa suna nan suna ta tunanin ya za a yi a tare duniya kawai sai ga mutuwa ta zo musu ba aure ba tsammani shikenan lokaci kuma ba zai ba su dama su koma su gyara abin da ya kamata su gyara ba da haka ya ku bayin Allah mutuwa babu wani daga cikinmu wanda zai iya jinkirta ta babu kuma wanda ya san yaushe ne ajalinsa yaushe ne lokacin da zai bar duniyan nan bayan mutuwa kuma babu sauran aiki babu gyara daga sanda aka ce an mutu to shikenan abin da ya rage shine ko dai ribar abinda aka shuka na alkhairi ko kuma ribar abinda aka shuka na sharri wannan kuma babu makawa a ciki sarki ya tabbata ga Allah idan mutuwa ta sauko ya ku bayin Allah babu wani daga cikinmu da zai iya yin magana ko da magana guda ɗaya ko da kalma ɗaya ne ina kuma ga wanda zai buƙaci a bashi dama yayi wani aiki wanda yake buƙatar lokaci mai tsawo mai yiwuwa akwai wajiban da Allah ya daura masa bai sauke ba mai yiwuwa akwai haƙoƙin mutane da ya zalunce su bai sauke ba mai yiwuwa yana so ya zaɓo wasiya ya yi wasiya ma sauran mutane ya yi wasiya ma zuriyarsa ya yi wasiya ma 'ya'yansa amma ba za a ba shi dama ba Allahu akbar Allah ka samu gama lafiya don haka ya ku bayin Allah bukatar da mutum zai yi a lokacin mutuwarsa na a ba shi dama ya yi wasiya bukata ce mai tsanani cewa da Allah ya yi babu damar ya koma ya yi wasiya ta kunshi kuma dukkanin kowace wasiya ba za a iya ba shi dama ya yi wasiya ko da da kalma mai sauki ba ko da ya ce ‘ya'yana ku yi min sadaka ba za a ba shi wannan damar ba ko da ya ce a yi min kaza ba za a ba shi wannan damar ba domin wasiya ana iya yin ta koda da ishara ne to wanda ya zama ya gaza ga yin wasiya da ishara ina kuma ga magana ina kuma ga wani aiki wanda yake bukatar lokaci mai tsawo Allah kuma ya ce wala ila ahlihim yalji'un idan mutuwa ta zo ma ɗayanku a duk inda ta same shi ba daman komawa gida ba daman komawa zuwa ga iyalai a inda ta ɗauke shi sai dai a bugo musu a ba su labarin cewa wane kuma Allah ya ɗauki ransa ajalinsa ya cin masa a waje kaza Allah ka sa mu gama lafiya saboda haka wannan bayani ne na cewa idan mutuwa ta zo ma mutum zai tsananta bukatuwa zuwa ga a bashi dama ya gyara ya dawo gida domin yayi wasiya amma ba za a bashi dama ba Allah ta'ala yana cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbil ji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt akwai wanda zai yi sakaci har sai mutuwa ta zo ɗaukansa sai ce Allah a taimaka a maida ni domin in yi aikin alkhairi wanda ban yi ba a baya Allah sai ya ce da shi ina kalla ba zai yi ba innaha kalimatun huwa qailuha wannan magana ce kawai yake faɗi amma ba za ta amfane shi ba dan haka ya ku bayin Allah roƙon a ba da dama ma mutum ya dawo a wannan ayar ba wai ta kunshi kafurai bane zalla a'a ta kunshi dukkanin wanda ya sakaci koda musulmi ne shi Allah yana ba da labari ne akan duk wanda ya sakaci da wannan rayuwar har mutuwa ta zo masa bai gyara ba bai kinza ba ya ga inda za a sanya shi ya ga masaukinsa ya kuma shaida mugunyar sakamakon aikinsa zai dinga neman ina ma a ba shi dama ya koma duniya ya gyara ba don ya ji daɗin duniya ba ba don ya tara motoci ko gidaje ba a'a domin ya gyara ayyukansa domin ya yi ayyuka na gari ya bar ayyukan banzan da ya yi amma ba za a ba shi dama ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ina ba zai yiwu ba Allah ya riga ya yanke hukunci cewa duk wanda mutuwa ta ɗauke shi to ya tafi kenan babu dawowa saboda haka babu dama a ba shi dama ya dawo ya gyara Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun bayan wannan mutuwar ma akwai zaman barzaku har zuwa ran tashin kiyama zaman barzaku shine zaman kabari wannan zaman kabari kuma da za a yi in mutum ya kwanta bai san yaushe za a tashe shi ba kuma yash'uruna ayyana yub'athu yana kwance ne babu wanda ya san yaushe za a tashi wani a halin yanzu da muke magana ya shekara dubbannin ɗaruruwa yana kwance a cikin ƙasa bai kuma san yaushe za a tashi ba mu ma kuma watan wata rana za mu shiga cikin wannan ƙasar shi yasa Allah yake cewa alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata Allah ya ce shin ba mun sanya ƙasa ta zama ta ishe ku ba ta wadace ku amwatan idan kun mutu a sanya ku a ciki ahya'an alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata idan kuna raye ku yi tafiya a cikin ta wa amwatan in kun mutu kuma a sanya ku a cikin ta in kuna raye ku yi tafiya a kanta in kun mutu kuma kuwa a sanya ku a cikinta wannan shine ma'anar min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah ta'ala yace daga ƙasa muka halicce ku kuma cikinta zamu mai da ku kuma daga cikinta zamu fito da ku wani karo na musamman a lokacin da mutuwa ta zo muku da kuma lokacin da za a tara ku daga cikin kaburburan ku Allah madaukakin sarki ka sa mu gama lafiya a lokacin da mutum ya shiga cikin wannan rami yana rayuwa irin ta barzakh wanda ya bi Allah za a ba shi ni'imomi nau'i-nau'i kala-kala wanda kuma ya saba ma Allah za a azabtar da shi tun daga lokacin mutuwansa da kuma zamansa a cikin kabari har zuwa tashin kiyama da haka ya ku bayin Allah mu kintsa ma mutuwa mu yi ma mutuwa tanadinta mu kuma yi ma mutuwa kintsi da shiri ya kai bawan Allah ka tsaya kai tunani game da wannan lokaci na mutuwa a lokacin da aka sha makance tsakaninka da masoyanka a lokacin da aka sha makance tsakaninka da abin da kake so daman gyara ayyuka da yin ayyuka nagari an kwace shi a hannunka sannan kuma tsanani mai girma ka fada cikin masifa da bala'i da hadari mai girma a daidai wannan lokacin zaka dinga kira kana cewa rabbil ji'un ya ubangiji a taimake ni a maida ni a dawo da ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma tarakt domin in zo in gyara ayyukan da ban yi ba ayyuka na garin da ban yi ba in zo in yi Allah kuma ba zai amsa wannan kiran naka ba ba kuma za a baka daman gyarawa ba ba za a baka daman tuba zuwa ga Allah ko kuma yin aikin da zai sa Allah ya yarda da kai ba saboda haka wannan kiran da wannan nadamar da mutum zai yi in ya mutu bai yi aiki na gari ba kullun ka dinga sanya shi a gaban idanunka ka dinga sanya shi a kusa da kunnenka ka dinga sanya tunanin shi a kusa da zuciyarka duk sanda ka farka da bacci kalle shi a idonka duk sanda ka farka ji shi a kunnenka kawo tunaninsa a farko a cikin zuciyarka ka gyara a daidai lokacin da kake rayi karka gafala karka rafkana domin idan mutuwa ta zo maka babu daman gyarawa idan tunanin mutuwa kuma ya abokanci zuciyarka to zai sanya ka zama mai tsananin tsoron Allah daga nan kuma za ka zama mai ayyukan alkhairi da kuma gudun sabon Allah saboda haka ya kai bawon Allah ka dage da ayyukan alkhairi kafin lokaci ya zo maka wannan mutuwa da muke ganin ta yaku bayin Allah wallahi yadda ka san mutum ya kwanta gyangyaɗi ne kamar zai yi bacci yana mafarki me ya faru me ya faru wallahi ashi ya tafi shikenan ya tafi kenan babu dawowa babu dawowa saboda haka yaku bayin Allah mu tsaya mu yi ma mutuwa tanadi mu tsaya mu yi ma mutuwa shiri mu tsaya mu yi ma mutuwa kinsi domin lokacin mutuwa ajali ne babu daman a jinkirta Allah ya riga ya sa ma kowa ajalinsa ya yi masu tambin ma kowa ga ran da zai mutu Allah ya ce idan lokacin mutuwanka ya yi tawaffatu rusuluna Allah ya ce mala'ikunmu za su zo su karɓi ranka wa hum la yufalliqun in kai kana sakaci an ce ka yi ibada kaki an ce ka tuba kaki an ce ka bar sabon Allah kaki duk abin da aka sa ka kaki abin da aka ce ba a so ka yi shi kake yi Allah ya ce to su mala'ikun ba sa sakaci idan lokacin ɗaukar rai ya yi ba sa jiran cewa ai wani bai shirya ba ba sa jiran cewa ai wani bai kintsa ba kawai sai dai su zo su yayi maka su dauke ka kuma ku tafi kun tafi kenan babu ran da zaka dawo babu ranan da zaka dawo amma ya ku bayin Allah mu duba mu ga yadda mutane suka rafkana game da sha'anin lahira mu duba mu ga yadda mutane suka rafkana kai ka ce ma ba za a mutu ba yadda mutane suke rayuwa yanzu mutum baya kawo tunanin mutuwa ko kusa da shi baya kawo tunanin cewa zai koma gaba zai koma zuwa ga Allah wannan mutuwar kuma babu makawa babu shakka kana so ko baka so zaka mutu lokaci zai yi da za a zo a dauki ranka ka shirya ko baka shirya ba saboda haka ya ku bayin Allah mu yi ma mutuwan nan tanaji mu yi ma mutuwan nan kinsi ya ku bayin Allah akwai daga cikin mutane wanda baya ma son yaji an ambaci labarin mutuwa baya son yaji an ambaci labarin kabari na rantse muku da ubangijin al'arshi wannan rudi ne da yaudara irin na iblis mutuwan nan ko kaso jin labarin ta ko kar kaso ji kabarin nan ko kaso jin labarin sa ko kar kaso ji dole za ka shiga dole za a kai ka ko kana so ko baka so dole dole za a je a ajiye ka saboda haka ya ku bayin Allah wallahi da gaske Allah yake yi Allah ya rantse mana cewa wallahi kowa zai mutu Allah ya rantse cewa wallahi za a yi tashin kiyama Allah ya rantse mana cewa wallahi ya yi tanadin wuta mai zafi wannan maganan babu wasa a cikinta wannan maganan babu wargi a cikinta abin da yake wajibi a kanmu shine mu yi kintsi mu yi tanadi amma ba makawa ba yanda muka iya babu makawa babu yanda muka iya mu gyara sallolinmu mu gyara ibadojinmu mu gyara alakanmu da ubangijinmu watan wata rana dole dole za mu mutu musamman ma yanzu da muke ganin yadda mutuwa take ma mutane ɗaukan fuji'a ɗaukan ba aune ba tsammani kafin ka ankara kawai sai dai ka ga mutum ya tafi wanda ba a kawo masa labarin mutuwa ko ta kusa ko ta nesa ba a sa masa tsammanin zai mutu nan kusa ana ganin shi matashi ne dan shekara 25 dan shekara 30 ne ana ganin yaro ne da saura yana da sauran shekaru 20 30 gaba alhali kuma ba a san sauran kwana uku ya mutu ba ba sani ba Allah ka samu gama lafiya saboda haka ya ku bayin Allah mu kinsa bai ma mutuwa tanadi wani malami yana cewa muna zuwa duniya kai daya iri daya a lokacin da zamu zo duniya muna zuwa ne da jaririn gidan sarki da jaririn gidan talakawa suna zuwa ne iri daya duk wanda zai zo duniya a matsayin jariri ya zo ne iri guda ba bambanci tsakanin jaririn gidan masu kuɗi da jaririn gidan talakawa babu wanda aka ce saboda gidansu akwai kuɗi yau gashi nan an haife shi ya zo da kuɗi a hannunsa ya ce tannan kuma ka sani hakanan kuma za mu koma zuwa ga Allah iri ɗaya yadda ka ga mun zo duniya ba bambanci hakanan kuma za mu koma zuwa ga Allah a sanya mu a rami babu bambanci tsakanin ramin mai kuɗi ba bambanci tsakanin ramin talaka duka ɗaya a duniya ne ake samun bambanci tsakanin ginin gidan mai kuɗi da kyan gidan mai kuɗi da kuma arzikin gidan mai kuɗi da abincin da ke gidan mai kuɗi tsakaninsa da gidan talaka a duniya ne ake samun wannan bambancin amma a lahira a kabari da kabarin talaka da na mai kuɗi duka iri ɗaya ne idan mai kuɗi ya bi Allah talaka ya bi Allah ni'imar kabarin sun iri ɗaya ne idan mai kuɗi ya saba ma Allah talaka ya saba ma Allah azabar kabarin sun duka iri ɗaya ne duka iri ɗaya ne saboda haka ya ku bayin Allah kan duniya ta ruɗe mu kan neman duniya ya ruɗe mu mu je mu jefa kanmu a cikin kasada da kuma azabar Allah saboda haka wannan kabari wannan rami dole za a sanya mu a ciki ko ta zama mai haske ko kuma ta zama mai duhu haske ayyukanka shi zai haskaka maka da kuma rahamar Allah duhu kuma zunubanka su ne za su duhuntar da kabarinka abin da ya rage shi ne ka zaɓar makanka wanne kake so a kabarinka haske ko duhu Allahumma ajiyar islamu wal musulmi wa zai da shirka wal musulmi wa dammir a da'aka a da'a din wansu na ibadaka al muwahidin wa hali hauza ta dini ya rabbal alamin ya zar jalali wal ikram kafin mu sauka ina so in ja hankalin yan uwa musamman bangaren mata ya so da dama mukan zo sallah sai ka ji iyaye mata sun zo da yara suna barinsu suna mana hayaniya suna surutu ko kuma wasu iyayensu sako ƴaƴansu su taho da su shi mahaifin ya shigo masallaci ya zauna sai kuma ya sake nashi ƴaƴan a waje su koma gefe suna ɗaukan hankalin mutane a daidai lokacin da ake hudu ba ko kuma lokacin da ake sallah saboda haka yin muna masu jan hankalin iyaye da cewa duk wanda zai taho da yaronsa masallaci ya rike shi a hannunsa ya sanya shi a kusa da shi ya zaunar da shi ya nutsar da shi iyaye mata da ƴan uwa mata da suke zuwa sallah su dinga nutsar da yaran da suke tsakaninsu wayannan kananan yara da suke zuwa suna damun muna masu kira zuwa ga kwamiti idan gyara ba zai yi ba to za a hana su zuwa masallaci domin maimakon su zuwa masallaci su da alkalami bai hau kansu ba su takuran mu mutane su damu mutane gwanda mu hana su zuwa masallaci wannan zai fi mana sauki saboda haka ya kamata mu dan mataki kwakwara kwarai da gaske domin masallaci ba wajen wasa bane masallaci ba wajen wargi bane Allah ya sa mu gyara Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya mana albarka Allahumma izil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'daaka a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa hmi hawzat ad-din ya rabbal alamin ya dal jalali wal ikram Allah ka dauka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka wurgaza kafirci da kafirai kasar mu Najeriya Allah ka kara mata albarka Allah ka babbako mata da tattalin arzikinta Allah ka dawo mana da tsaro a cikin kasashen mu Allah ka dawo mana da tsaro a cikin kasar mu matsalolin kasar mu Allah ka yaye mana su shugabannin kasar mu Allah ka shirye su talakawan kasar Allah ka shirye mu malaman kasar mu Allah ka yi musu jagora Allah ka daura su akan hanya madaidaiciya Allah ka tsare su daga zamiya Allah ka tsare su daga san zuciya zuciya Allah ka tsare su daga sharrin shedan Allah ka yi mana albarka kasuwanninmu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa albarka a cikin kasuwanninmu ɗan kasuwanmu Allah ka ƙara musu albarka wanda suka kare a cikin su Allah ka ɗaura su wanda suka kare a cikin su Allah ka ɗaura su wanda suke ɗaure a cikin su Allah ka ƙara musu albarka Allah ka yauƙaƙa jarin su Allah ka yalwata jarin su Allah ka yalwata riban su Allah ka ba mu halal baki daya Allah ka ba mu halal baki daya matasan al'umman mu Allah ka shirya mana su Allah ka ba su sana'a mai albarka Allah ka ba su kasuwa mai albarka Allah ka ba su jari mai albarka Allah muna roƙonka ka hada su da abokan zama masu albarka Allah ka yi mana albarka yan matan mu Allah ka shirya su Allah ka cire musu kwaɗayin duniya Allah ka cire musu sharrin shaidan Allah ka cire musu sha'awan duniya Allah ka cire musu zamiya ka tsare su daga zamiya ka tsare su daga fitinan duniya ka tsare su daga fitinan duniya masu yaya Allah ka yi ma yayansu albarka Allah ka yi ma yayansu albarka masu mutane ma Allah ka ba su halal din su Allah ka azurta su da abin da za su tsare mutuncin su tsare mutuncin yayansu tsare mutuncin matansu tsare mutuncin iyalansu masu kokarin tsayuwa akan yayansu Allah ka taimaka musu Allah ka sanya musu hannu Allah ka ba su agaji Allah ka karfafe su Allah ka taimake su Allah ka taimake su Allah karka ba su kunya Allah karka ba su kunya Allah kai mana albarka Allah kai mana albarka Allah kai mu kasar mu albarka abinda muke nema a wajenka na alkhairi Allah ka bamu Allah karka ka fitar da bukatun mu zuwa ga waninka ya Allah Allah ka kai karka kai bukatun mu zuwa ga hannun waninka ya Allah babu mai bayarwa sai kai ya Allah mun yadda kai ne mai bayarwa ya ubangiji bukatuwan mu duka kana da shi a wajenka ya Allah Allah ka bamu da kanka Allah ka bamu daga rahamarka Allah ka bamu daga falalarka Allah ka bamu daga taskanka Allah kai mana albarka Allah kai mana albarka Allah kai mana albarka masallatan mu Allah ka tsare mana su malaman mu Allah ka tsare mana su makarantun mu Allah ka tsare mana su asibitocin mu Allah ka tsare mana su kasar mu Allah ka tsare mana ita Allah ka tsare mana kasar mu Allah ka tsare mana kasar mu Allah ka dawwamar da aminci da zaman lafiya a Najeriya ka dawwamar da aminci da zaman lafiya a Arewa ka dawwamar da aminci da zaman lafiya a jihar mu ta Bauchi Allah ka dawwamar da aminci da zaman lafiya a kasar Niger Allah ka hada tsakanin Najeriya da Niger Allah duk masu kokarin kawo mana tashin tashina da rikici tsakanin mu Allah muna roƙonka Allah ka wargaza aniyansu Allah ka wargaza aniyansu in masu shirwa ne Allah ka shirya su in ba za su yi ba Allah ka fi mu sani inda za ka yi da su Allah ka yi maganin su Allah ka yi maganin su Allah ka yi maganin su Allah muna roƙonka ka ƙara mana albarka ka kwararo mana daga falalanka ka kwararo mana daga rahamarka ya ubangiji auratayyanmu Allah ka ƙara musu albarka masu nema Allah ka ba su masu albarka Allah ka yassare musu hanya Allah ka sauƙaƙe musu hanya Allah ka yassare musu ka sauƙaƙe musu hanya waɗanda suka yi Allah ka taya su riƙewa Allah ka taya su riƙewa Allah ka taya su riƙewa Allah karka ba su kunya akan gidajensu Allah karka ba su kunya akan ƴaƴansu Allah karka ba su kunya akan matansu Allah ka albarkace mu kai mana albarka Allah ka albarkace mu kai mana albarka abinda muke nema a wajenka ya ubangiji ka ba mu na alkhairi abinda muke nema in sharri ne Allah ka musanya mana da wanda ya fi shi alkhairi ka musanya mana da wanda ya fi shi albarka ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya zal jalali wal ikram allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina allahumma ballighna ramadan bil iman allahumma ballighna ramadan bil iman allahumma ballighna ramadan bil iman allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa ballighna ramadan allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa ballighna ramadan bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal والإكرام اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله